sometimes the more as أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستعجلونك وهم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف ولو أنه على قلوبهم فهم لا يعلمون
Allah face wanda suke da hanzarin da ba za su tafi yakin tabuka ba suka kawo hanzari na gaskiya annabi kace ku koma kawai bayi da abin da dan dora ku a kai su ne daga cikin lansarawa kace bayan da abin da zan dora ku a kai ba ni abin da zan ba ku kwaji a gida suka juya idonsu suna zuban hawaye don bakin ciki suna bakin ciki annabi ya tafi ya bar madina ya tafi tabuka su suna nan a gida akan ba samu abin da za su tafi ba to Allah ya ce wayan nan babu wani laifi gare su inda masabilu ka san hanya na kamu alallazi ne da kan wa'anda ya tazinu naka suke neman izininka suna da wadata suke neman izini gare ka suna cewa won magniya su kuma wadata ne suna da wadata da abinci da abin hawa da kayan yaki suke cewa annabi ka basu su zauna gida ralu sun yadda bayan ya kunu su zama ma'al hawalifi tare da masu zaman gida mata da yara da marasa lafiya to waɗannan kan wadda ba Allah ya toshe ala ƙulubihim kan zuciyarsu ba su da imani su la'alamuna su ba san cewa Allah ya toshe zuciyarsu ba ne suna zaton suna da mafita aliya hali kuwa ba su da mafita Allah kiyaye mu
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيلناه أمركم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
ya ta zuru ne laikum suna kawo hanzari gare ku akan zaman da suka yi ba su tafi ba izara gatun ilimin kun koma gare su za su kawo muku hanzari cewa dalili kaza ne ya hana mu fita tare da kai annabi An- Allah ce to kullum ka ce musu la ta ku kada ku kawo wani hanzari lannu mai rakun ba za mu gaskata ku ba don Allah saninsa ya san ku munafukai ne kan da ba na lahu ya barikun Allah ya ba mu labarin ya ba mu labarin labarinku a barana ya gaya mana halinku cewa kuna da halin fita kun gine saboda rashin imani wasayar lahu Allah zai nuna malakun aikinku wani zuru da manzonsa don ‘yan uwa mumine su sai da ku munafukai ne sun matura duna sannan a mai da ku a mai da ku ila alimin gaibi zuwa ga Allah masanin ɓoye wasu shahadar da abin da aka sai da shi kuma allan in kun je fai na biyu kuma ya ba ku labari bima kuntum ta'malu da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikata zai ba ku labari don me fai zuwa zai kuma dai don ya saka muku a kai zai saka muku kan wannan munafunci naku mu je كذلك نولد الله لكم إذا كذبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعلموا أنما أنهم إنهم مرض ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون
to a- to sai halifuna za su su muku rantsuwa billahi da Allah lakum gare ku za su rantse da Allah iza idan galabtum ilaihim in kun juya kuka koma gare su daga tabuka su ce muku wallahi tallahi inam la ma'azur suna da su da suna da dalili wanda ya hana su fita wai lituri liwam don ku ku kau da kai ku basu suke nufi saboda kada a zarge su Allah ce to shi kenan fari liwam ku kau da kai ka wasu ɗin amma sanin Allah innahu rijis su kazanta ne su munafukai ne saboda haka kazamta ne baɗininsu abin da yake ɓoye a cikin cikinsu kazamta ne wa mawawun matattaransu jahannama wutan jahannama ne jaza'an bima kanu ya madu yaksibuna sakamako da abin da suka zamo suna tsururi sakamakon abin da suke tsururi ne ya same su mu je يعرفون لكم لتنبوا عنهم فإن تنبوا عنكم فإن الله لا يبغي عن القوم الفاسقين
ya halifuna suna rantsuwa lakum gare ku litar da amin don ku yadda da su yaddanku suke nema wai suke rantsuwa akan ku yadda to shi ke nan fahimtar da amin in kun yadda da su munafukai in kun yadda su to bayan da la Allah kam la yarda ba yadda an alƙawamin kafin fasiki daga mutane fasikai saboda haka kumfa- yaddan naku bai yi umfani ba wala bawul lakum yaddan ku ba zai umfani ba tare da hushin Allah saboda haka ko su yadda ko kada su yadda oho Allah kan ba zai yadda ba
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأكثر أن لا يعلمون ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم
a larabu laraba a mutanen ƙauye jinsin mutan ƙauye suna ne ba jam'i ba la jam- la jam'u arabi ba kada ce duka laraba mutan ƙauye larabawan ƙauye su ne allah yake nufi a nan amma kuma ƙur'ani yana da haldaci a cikin na ƙauyen ma zai faɗi akwai na gari masu zama cikin kawai Allah ya ce a shaddu kuran sun bi tsananin kafirci wani fakar da munafunci sun fi mutanen binni domin suna da kaurin zuciya da kuma gilin tsabayin da kuma kaurin ɗabi'arsu wa burin suna nesan da an samali ƙurani ba su ji jin ƙurani ba su jin ƙurani saboda haka mutan kauye suke da jafa'i rainuko da munafunci wajen su suka bi dacewa Allah ya alamu kada su san hududa haddodin manzallahu Allah abinda ya sauka da shi ala rasuli kan manzonsa wato su mutanen kauye su suka bi dacewa ba su san hukuncin shari'o'in Allah ba wallahu alimun Allah masani ne da talikansa a cikinsu akwai na kirki ba kowane ba kawai ne munafuki ba hakimin gwani a cikin aikin shi gwani ne mu je ومن الأعراب من يتخذ من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم
wa minan larabi akwai daga mutanen ƙauye man ya tanzu wanda ya kan riki ma'an fiko abinda zai sadaka da shi don Allah magaraman kaman asara yi garaman kaman ya biya bashi ne ya tabe domin shi baya zato akwai ladan Allah balbarin fiko haufan yana bayarwa ne don tsoro kawai su ne banu asudin da banu gasfana suna yin sadaka amma ba don Allah ba sai suna yi don kiyaye kansu ne waya tarabbasu bi kuma daira yana muku kun sauraro cewa wata juyin zamani zai same ku ai dabair zamani yana muku sauraron sha'anin annabi nan ba zai miƙe ba kuma wata za ku zo ku shiga hali an tankaliba alaikum wannan halin da kuke zai juya gare ku ko ya tahalla su ku sukuta su akan haka suke yi amma ba don lada na Allah ba Allah ce alaihi dairatu sau'i kewayo na shari ya tabbata kayansu saboda wanda yake zato mumini gaba zai wahala to musibar zamanin ta kewayo ta koma kasance Allah wala laku alaihim la alaikum halaka a kansu ne ba a kanku ba ku ba wanda zai same ku wallahu sami'un Allah mai ji ne ga abin da ake faɗa alimun masani da abin da ake aikatawa duk abin da ka faɗa Allah ya ji abin da ka aikata kuma Allah ya ya sani Allah ka kiyaye mu
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم wa milal larabi akwai daga mutanen ƙauye man yumin billahi wal yawmil akhir wanda zai ima yake imani da Allah yadda yake kuma imani da ran lahira alqur'ani kenan ba wa- kowane ba ƙauye ne ya faɗa ba kaman bani juhaina kaman muzina kaman bani gifari da aslam ƙabilu ne guda hudu manya-manya su don Allah suka yi imani abinda suke aikata suna aikata kuma don Allah ne saboda haka za su samu sakamako ko na alheri wata izu yana riƙon mayun fiko abinda ke sadaukarwa ƙurbatin inda layi wato kusaci ne ga Allah shi yana zaton Allah zai saka masa da ladan Allah to akwai su ba kowane ne bai da kirki ba wa salawatin rasuli da kuma addu'o'in annabi suna zaton annabi sallallahu alaihi wasallama zai musu addu'a don addu'an annabi don annabi shine wasilatul uzma babban tsakaninmu alheri tsakaninmu da Allah a cikin kowace nima da ka samu to akwai albarkar annabi ba kamar yadda mutane yanzu ke faɗa ba kamar sun ɗauka akwai abin da ka samu babu albarka a nafsi ba haka ba ne fata ji mulazatu to ya halatta duk abin da za ka yi ka harari akwai annabi ne tsakiyan tsakiya tsakaninka da Allah saboda ka takunta za ka samu sakamako don Allah ya bautar da mu ya ce mu yi tawassuli da annabi wato mu yi fadanci ga annabi kai fadanci da daraja annabi a yanzu ana samun musulmin da shi bai yadda cewa a ba don darajar annabi ba sai dai aikinsa ne kawai ya wata sauri da aikinsa mu kuma Allah ya ce mana mu yi tawassuli da annabi shi ne tsakaninmu da Allah mun fahimci wannan to don Allah ce kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka ce wa mutane in kun ce kuna son Allah ne to ku bi ni ni annabi sai su da ku Allah in baka wanda baka bi bi annabi ba zai so Allah komai ya fada yana yin ƙarya ne kawai in kun bi Allah kuma sai Allah ya gafarta muku to shine wasidatul uzma faman zama wanda ya ri annahu shi dai sadu da wani rahaman Allah ko da ibadansa ko da mene ba tare da albarkar annabi ba sallallahu alaihi wasallama to wanda ya zaton haka ba tare da manzon a yaddan manzon Allah ba to wannan shi yana cikin mutane kawai dole sai annabi shi ne wasila babba tsakaninka da Allah wanda ko ya ɗauki cewa yana da wani aiki kamar cewa su ce wai suna tawassuli da aikinsu ne ba tawassuli da annabi ba to wanda ya ka aikinsa ya ɓata kuma shi ya tabi don annabi shi ne wasu da tuluma babu wani abu sai dai annabi annabi albarkarsa yana tarratai da abin saboda haka abin da ka sa annabi tsakani in da Allah ne zai karba saboda haka ne ibn mashishi yake cewa an ta babu lahi amrurin a tahu min gairika layar hudu annabi kai ne kofan Allah kowane mutum ya zo daga waninka ya bi wani hanya ba naka ba to ba zai shiga ya samu yardan Allah ba saboda haka annabi shine babban tsakanin shine kofa babba shine asirin Allah mafi gwabi wanda in kana so ka samu yardan Allah to sai ka samu yardansa sado da yardan Allah sai ka samu da shi to Allah sa mu yi amfani da wannan alana inna ma ka sani alana madalla inna ma ka sani ita kurbatu kusaci ne lahun gare su abinda suka sa manzon Allah tsakani shine kusacin Allah sau da su zai shigar da su Allah zai shigar da su fi rahamati suka rahamansa wanda suka yi tawassuli da manzon Allah suka ba da abu don Allah don annabi cewa wai tauhidin su ne ka ce na baya don Allah ba wai don annabi da annabi ba to wanda ya yi haka bai tawassuli da annabi Allah kuma bai karba ba inna Allah Allah gafuru mai gafara ne ga mabiyansa rahimu mai jin kai ne da masu ga mabiyansa kuma mai tausayin su ne Allah ka tausaya mana
والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
wasabiquna wanda suka tsere suka riga musulunci al'awwalun na farko su ne muhajirai da lansarawa su ne suka farkon bin annabi minal muhajiri ne lansari da lansara daga muhajirai mutan makka walansari da lansara mutan madina wahum su ne man shahu da badan wanda suka halarci yakin badar ko kuma dukkan sabai su ne ake ce musu sabi gunan awwaluna saboda haka ya ce minar mahajiri na kowal ansari daga lansara da muhajirai ila an ce su ne wanda suka halarci bai'atul rulwani su ne a hudaybiya wanda suka rago annabi zai umra mutanen maka suka ce ya koma ɗaya kenan su mutum dubu ne da ɗari biyar ko kuma abin nufi da ce sabiquna al-awwaluna su ne mutanen da suka zo yakin udu zance na biyu kenan wani bada ya ce kowane wanda ya shiga musulunci tun gaban ba a ci makka ba tun ba yakin makka ba to su ne ake ce musu sabiquna al-awwaluna don Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fali wa qatala ulaika azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wanda mutane naku ba za su daidaita ba wanda ya ba da sadaka tun kafin a ci garin makka kuma ya yi yaƙi wayannan sun fi kowa girman daraja daga wanda suka yi imani suka yi sadaka bayansu suka yi yaƙi bayansu amma kowanne wanda ya da na farkon da na ƙarshen Allah ya musu alkawarin shiga aljanna Allah ka samu duk da mu Allah ya musu alkawarin shiga aljanna wallazina tabawum da wanda suka bi su har zuwa yan tashin kiyama su ne mu suka bi su bi hisanin da alheri suka yi aikin alheri to waɗannan masu rigayen musulunci da kuma wanda suka bi su cikin musulunci da aikin alheri radiyallahu anhu Allah ya dada su saboda sun bi shi ya dada su waralu anu su kuma sun yadda da ladan da Allah zai ba su za su kabi abin da Allah zai ba su saboda a cikin hadisi za su ce ma da rana da Allah zai ce kun yadda da abin da na ba ku su ce Allah me yasa ba za mu yarda ba gashi ka ba mu abin da bai kowa ba na halittanka sai ce ni zan ba ku fiye da wannan to shi ne sai Allah ya halatta musu su gan shi doganin Allah da yardan Allah ya fi kowane abu daɗi Allah ya yarda da kai ba zai fushi da ka ba har abada Allah ka sa mu ji wannan magana to waɗannan su kam wa adalahum Allah ya tanada musu jannatin aljannatai tajirimin tatalan haru wanda koramai hudu suke gudu a karkashinsa na giyan aljanna da zuman aljanna da ruwan aljanna da madaran aljanna khalidi na fiya in sun shiga dasu da wama ciki har abada ba shiga ne a fita ba kawai zalika wannan samun aljanna huwa alfawzul azim shine babban rabo Allah ka ba mu aljanna man haulahun wani akwai wanda suke kusa da ku min al'arabi daga larabawa ƙauye su kan munafiku na munafuka ne Allah ya fi da wayannan su bane juhainata saboda imaninsu amma kuma ya ce akwai daga larabawan ƙauye da suke kewaye da madina munafukai ne su ne kamar aslamu da ashjau da gifaru wa min alil madinati akwai daga cikin mutanen cikin madina ma akwai munafukai wanda maradu suka wuce ala nifai kami munafunci abdullahi dan ubayu dan salul ba madina yake ba to a cikin binni ma akwai munafukai a ƙauye ma akwai munafukai munafukai su ne wanda suka yi abu ba don Allah ba don ganin ido da kiyaye kai mutanen na Allah kuma su ne wanda suka yi don Allah kawai ya ce ma annabi la ta alamahun baka san su ba kai baka san su ba zance ne ga annabi Allah ce baka san su ba na nuna alamu mu muka san su sanu azibin za mu musu azaba mara san su biyu da kunyata da kisa da kamu da a kunyatar da su su biya gandu dole za a kasu za a kama su a bautar da su saboda mai don munafunci saboda haka kowane lokaci in za ka yi magana ka yi magana a kan kowane iri a kowane kabila asa ana samun na kirki da mara kirki ana samun na kirki da mara kirki saboda haka don hukuncin musulunci a zahiri yana gudana akan munafukai kafirai bai hawa kansu to saboda haka ba a kashe su ba a daure su ba a kunyatar da su a cikin masallaci amma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama an ji abdullahi dan mas'udu ya ce annabi ya mana hudba ya gode ma Allah ya yabo gare shi sannan annabi ya ce a cikin kuku nan akwai munafukai don dama Allah zai kusa da su wanda duk na ambaci sunansa tashi a gaishi sai ya ce wane tashi kai munafuki ne wane tashi kai munafuki ne sai da ya ambaci mutum talatin da shida dama Allah ce zai kuyatar da su sun mai radduna sannan a mai da su a lahira ila azabin azimi zuwa ga mai azaba babba mai babban azaba shine wutan Allah Allah kiyaye mu wa'akarin da wasu wa'akaru na ko da wasu mutanen kuma rabu sun sai da biznubin da laifinsu saboda sun saba wa mazan Allah tafiyan tabuka to akwai wasu halin munafunci suka yi amma kuma sun zo sun faɗi gaskiya ma annabi haladu sun cuɗanya amalar aiki saliyar na kirki shine jihadinsu gaban wannan amma wannan ɗin kan ba su je ba abin islam ko kuma sanarwarsu bizunubin da laifinsu sun sai da sun yi laifi shine aikin kirkin ko sun yaƙi da gaban tabuka ko kuma a sun su su su su su ba su yi ba amma sun so sun nuna cewa su sun tuba da gaske wakar da wani aikin sai ya maimuni aiki maimunin shi ne sabawansu ba su tafi yakin tabuka ba wanda ba su je ba sunan su ne da a faɗe su mutane mutu kashi uku ne munafukan wayannan munafukai ne tsantsa sun miƙe kan munafunci kashi na ɗaya kenan to su ne wanda annabi sallama ya faɗe su a kan wa'akaru itar hudu zunubin wasu sun sai da da laifinsu to akwai wasu kuma ba su yi sauri suka kawo hanzari ba su sun yi shiru ne kawai su ma munafukan ne amma ba su ce mun tuba ba ko ba mu tuba ba su ko musulmai a cikin musulmai suke su ne na biyu to na uku shi ne je can ya gaya mana wa aka rula da waɗansu nurjuna har su kuma suna tammani Allah zai karbi tubansu su sun bayyana lalle sun yi laifi suna suna zaton Allah zai karbi tubansu to su ne nan za mu karanta su ne ne a sallahu babu ya Allah an ya tuba alayhim ya karbi tuba gare su Allah ka bi tubanmu inna la Allah gafuru mai gafara ne ga wanda ya tuba rahim mai jin gayi ne gare shi wannan aya ta sauka ne ga abilu baba da wasu jama'a wanda suka daura kansu a jikin a cikin a jikin ginshikin masallacin annabi sallallahu alaihi suka kuma rantse ba wanda zai kunce su in Allah ya yarda da tubansu sai annabi to da aya ta sauka na cikin maiwa nan suka rantse ba mai kunce sai annabi annabi ya zo ya kunce su lokacin da ayan ta sauka su ne jama'an da suke tare da abilu baba ko mutum goma ne ko takwas ne wani ba da yace su uku ne sun zama sun saba ma yakin tabuka sannan suka yi nadama daga bayan haka ba su daɗin abin da suka yi ba lokacin da annabi ya dawo madina suka rantse suka ɗaura kansu a cikin bangon masallacin annabi suna tuba kuma ba za su sake kansu ba sai in Allah ya yafe su annabi ya kunce su ya gatan Allah to shi kenan annabi ya so ya kunce su falama lokacin da annabi ya zo ra'amu ya gansu a daura a masallaci yake ce suwaye wayan nan aka ce wanda ba su bi ka yaƙi ba ne suka sun zo suna hanzari annabi ya yi alkawarin to ni ko ba don sake su ba sai in allah ne ya sake su wato in ya yafe su shi kenan ya rantse haka su kuma suka zauna kan haka babu wala babu wani hanzari gare su saboda haka lokacin da hanzarin ayan karban gafarar ta zo annabi da kansa ya je ya kunkunce su to su ne mu a nan mutum goma ne ko mutum takwas mu je da aka sake su Allah ya ce husu annabi ka ɗauki min amwalihim wani abu daga dukiyarsu ka ba da shi sadakatar sadaka ta tulahirum ta tsarkake su wata zakim ka tsarkake su biha da ita sadaka ka tsarkake su daga zunubinsu sai annabi sai ya ɗauki sulusun dukiyarsu ɗaya bisa uku kowane aka ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyarsa aka yi sadaka da shi wasalli alaihim annabi ka musu addu'a eh udu lahu ka musu addu'a inna salawataka addu'anka sakanun lahum nizo ne gare su bayan kayan sadakar ka roƙa musu Allah ya musu gafara annabi kuma ya yi haka an ce shi haka din annabi da kansa ya roƙa maka gafara nitso ne dawatu karamatul lahum addu'an karama ne gare su nitso ne wannan a cikin rayuwar manzon Allah ne yake haka amma bayan annabi ya bar duniya to addu'an halifan musulunci ma haka ne yana matsayin addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam in ya roƙa maka gafara Allah maka zai maka gafara ayyuka kuma an ce ana bijar mu annabi safe da yamma aikinmu safe da yamma idan ya ga alheri ya ga aikin mutum mai kyau to annabi sai roƙa masa gafara har yau har gobe ba masu cewa annabi ya mutu shi kenan ba annabi ba mutuwarsa irin naka ba ne annabi ya mutu har ya shi kenan ba mutuwarsa fakuwa ne kawai gare mu wanda wasu mu ba su ganinsa amma wasu mu suna ganinsa to saboda haka annabi ana bijiyar da aikin mutane da safe da yamma in ya ga alheri ya roƙa maka gafara in ya ga mummuna ya ji daɗi in ya ga mummunan aiki a aikinka ya roƙa maka gafara saboda haka annabi yake cewa hayati hairun lakum wa mati hairun lakum rayuwa na alheri ne gare ku saboda abin da kuke samu na rahaman Allah da gafara mutuwa na ma haka ne in na bar duniya ma haka da za mu sai ta samun albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu albarka annabi alam ya lamu a sai ba su sani ba allah allah kuwa shi ne shi ne atawabu mai karɓar tuba ga bayansa da karɓar tubansu shi ne arahin mai jin gai da su allah shi ne mai karɓar tuba huwa ya gbalu tabbata ko shi ne yake karban tuba min ibadihi daga bayinsa wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa Allah karbi tubanmu wa yahun sadaka shi ne yake karban sadaka sadaka in ka da ta daga hannunka in ka miƙa ma mutum ba ta shiga hannunsa sai ta shiga hannun Allah Allah shi karban sadaka da kansa wa Allah huwa tawabu shine mai karban tuba mai karban tubansu arrahimu mai jin gai da su Allah ne mai jin kansu
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
قل كبير مسلم wato wannan ayar da muka karanta yanzu yana kwaɗaitar da mutane zuwa ga tuba da kuma yawan yin sadaka Allah shi ne kai mai karɓar tuba kuma ya ce shi ne yake karɓar sadaka daga hannun mai bayarwa zuwa ga mai karɓa magulka ce musu ma mutane yi maluku ya aikata aiki da kuka so wannan nalko ne fasayar lawo Allah zai nuna muku amalakum aikinku wa rasulahu da manzanonsa wal muminu da muminai wasu tarduna a hankali za a mai da ku a tashin kiyama ila alimin gaibi zuwa ga masanin gaibi shine Allah wasu shahadar da abin da aka saida shi ya sani fa na biyu kuma ya ba ku labari bima kuntum tamun da abin da kuke aikatawa Allah shi ne za a mai mu ya ya saka mana da ayyukanmu tunanin وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
وآخرون da kuma wasu na uku shi ne murja'una ko murjuna murja'una aka musu jinkiri shi ne murja'una ko murjuna masu tammani da amurin lagar amurin Allah shi ne karɓar tuba suna tammanin karɓar tuba saboda haka bil hamzati wa tarki shi ne murja'una wa tarki kuma shi ne murjuna wa karuna an tabbata an musu jinkiri ga barin karɓar tuba in ma ko yi azibu mu Allah musu azaba ya matar da su ba tare da tuba ba ya musu azaba sai abin da ya so wa in ma ko ya tubu alayhim ya karbi tuba kan kansu wallahu alimun Allah masani ne talikansa hakimin gwani ne cikin aikinsa da abin da ya shirya musu su ne mutane uku na ƙarshe shi ne su ne muraratu ɗan rabi'u da kabu ɗan maliku da halalu hilalu ɗan umayyadu su wayannan su ne su ba ba ɗaura kan nasu ba amma suna cikin wanda ba su fi ba kuma a kan lalaci ba munafunci ba to annabi ya dawo ya ce kowa kai da ya magana da su su sun saba ne kasar lalaci ne wa mailan ilar di'ati da karkata zuwa ga nauyin jiki lalifa ka ba munafunci ba ne suka yi amma walam ya ta zuru ba su faɗi hanzari a gun annabi ba su ba su nemi wani hanzari ko su yi ƙarya ba kamar yadda waɗansu suka yi to sai aka tsaye da al'amarinsu kwana hamsin dare rana hamsin har aya ta sauka na karɓar dubansu muje الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد نسس على التقوى من أول يوم يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين to an bar maganan wayannan mutum uku za a shiga maganan masallaci wanda aka gina shi na liraru kan cutan kan cutar da masallatayya maganin da kwanan baya wani ya tambaya ko to ga ayan mun zo kai wallazina tazu masjidan diraran wa kufran wa tabriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna ila zunai Allah ya ce a cikin munafukai akwai wanda suka ɗauki masallaci suka yi masallaci su mutum goma sha biyu ne a kuma wadi ranuna a kusa da masallacin ƙuba suka zo suka gina masallaci suka ce wai masallaci ne suka yi amma masallacin ranar cutarwa ne ga masallacin kuba suna so ne wa mutanen masallacin kuba su watsa su dogon a rika munafunci a gun masallacin mitin to suka yi haka wasu saboda cutar da masallacin kuba masallacin kuban nan kuwa ya riga masallacin madina mil uku ne tsakaninsu da cikin garin madina amma wannan annabi ya zo ya same shi a gun kafin ya shiga garin madina ya gina nasa to kusa da shi nan kamar arewa da shi gaban akwai gun ana ce masa wadira nuna sai mutanen sai suka zo suka gina masallaci niyyarsu su kashe wancan masallaci na kuba wanda aka yi shi don cuta wa kuran da kafuci ka ji abin da Allah ya faɗa masallaci ne amma ya gina don niyan kafuci ana sallah amma don niyan kafuci ne li'annahum banau don sun gina shi bi amri amiri da umarnin da umarnin abi amir suka gina wani mutum ne ana ce masa abu amir shi ne ya musu izini su gina masallacin shi da kafin annabi ya zo madina shi abu amirin din nan ya karbi addinin yahudanci to amma nan yanzu ya sa a gina masallaci ne don ya zama gun dogaransa ya taho da mutane wanda za su yaƙi annabi ya tafi zai dawo da runduna daga kaisara don a yaƙi annabi amma shi ya sa a gina wannan masalacin da munafunci shi ke nan to shi ke nan kan magana abin mamaki ubansa hanzalatu shi ne wanda annabi ya ce gashi can mala'iku suna masa wanka an zo ya madina sai ya fita a sai da jinaba a jikinsa sai ya je ya mutu sai annabi ya ce hanzalatu ga mala'iku can suna wankansa to kaji ɗansa ne da shayar nan Allah ka raba mu da rashin rabu shi kenan hasilin kisan shi abu amir nan ya zama bayahude kafin zuwan annabi madina ya sanya rigan buzu ya zama manasari lokacin da annabi ya zo madina sai ya zo ya ce ma annabi kai wani addini ne wanda ka zo da shi din nan annabi ya ce na zo da addini sassauka bil hanafiyati sassaukan addini ba wani abu a cikin ta sai wasan sauki ya ce ma annabi a mu sai ya ce ma annabi ai ni ne nake kan addini mai sauki na nasaranci amma na kaji nan ba mai saukin ba ne sai ya ce ma annabi kai ba kan addini mai sauki annabi ya ce bukatin nabi sallama ya ce ma annabi shi abu amir shi ne wa yake kansa saukan addini ba annabi ba sai abu amir ya yi dai musu da annabi ya ce to in haka ne da ni da kai wai ya yi baki da annabi ɗaya daga cikinmu ni na ce ni ne nake kansa saukan addini kai baka ba to wanda ya yi ƙarya ya mutu korarre bako shi ɗaya kaji abin da ya faɗa kenan wato wai annabi ne bako annabi ya ce amin ya yi addu'a makansa bai sani ba to daga nan annabi yake ce masa abu amin alfasik abu amin munafiki fasiki da aka yakin udu abu amin fasiki sai ya je ya samu annabi ce ni wallahi ba don taɓa samun wasu masu yakanka ba sai na yaƙe ka wai zai yaƙi annabi to bai gusa ba yana haka har aka zo aka yaƙin hunainu aka aika yaƙin makka aka yi na hunainu yaƙe-yaƙe ya ƙare a cikin ƙasar larabawa to shi kenan lokacin da hawazinawa suka watse a gaban annabi shi kenan abu amir sai ya ɗebe tamanin ba zai samu wata wanda zai shiga cikinsu yaƙi annabi ba to sai ya fita ga madina ya tafi sham sai ya aika ga munafukai cewa ku mini tanadin abin da ku iya na kayan dawakai da makamai kuma ku gina masallaci saboda ku ɗaya mautar da mutane su yi zaton kuna tare da su saboda haka ni zan tafi kaisara wajen sarkin rum zan tamo runduna wanda za mu yi yaƙi annabi muhammadu mu da shi a madina to sai suka gina masallacin cutarwa masallacin kafurci zuwa ga masallacin kuba wanda da suka gama ginin masallacin sai suka aika ma annabi sallama wai annabi ya zo ya buɗe musu masallacin irin yadda ake yi na munafunci kaji ake da wane da wane wanda ake zaton kirki gare su wai su za su zo buɗe masallaci masallacin kuma da ake nufi an gina kusa da wata masallaci ne domin a raba kan musulmai ta sai suka faɗi haka wai annabi ya buɗe musu sai annabi ya ce to ni na niyan tafiya yanzu suka ce sun gina masallacin ne don ya zama taimakon marasa lafiya da masu bukata da kuma wanda yin akwai dare ana ruwa su zai samu yin sallagun suka faɗa muna so annabi ka zo ka mana sallah a don mu samu albarka ka ji fa munafukai abin da yake zuciyarsu daban abin da suke bayyana daban to shi kenan sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ni yanzu annabi ya ce mu yanzu ina kan fuka-fukin tafiya ne zan tafi tabuka amma in mun dawo in allah da zan zo muku sallah shi gina sai shi gina haka lokacin da annabi yake dawa daga madina sai suka bi shi tun bai so gari ba agu wanda ake ce zi'uwa ne sai suka zo suka same shi tun bai shigo gida fa wai ya zo ya musu sallah saboda da munafunci shi kenan annabi mai saukin hali ne sai annabi ya ce a kawo masa rigansa da ya sa tun bai je gidansa ba ya je ya musu sallah a gun sai malaka jibril ya ce masa a wannan masalaci ai ne don cutar da masallatayyan kirki da abin da kai suka yi nufi a kai sai annabi ya aika wani ana ce masa malikum nudukshimin to ya aika shi da kuma ya aika mutum uku dai amma shugabansu da addiyimnu amiru da amirinu sakani da wahashi annabi ya ce ku je ku rusa masallacin da aka yi don zalimcin nan wanda mutanensa suka yi ha'inci suka zalimci kuma kansu to sai suka tafi su hudun nan wajen rusa masallacin suka zo a banu salim shi maliku ɗan duhushin ɗinnan ƙabilunsa ne banu salim sai ya ce ma mutanen ku tsaya barin ɗauko wuta wanda in mun rusa za mu kona to shi kenan sai suka zo suka rusa da suka rusa masallacin suka rusa masallacin suka ya ɗauko wutan a tankan kaba suka rusa masallacin suka suka suka fasa masallacin suka rusa to sannan suka kone masallacin suka je suka gaya ma annabi yadda suka yi da masallacin sun kona sun rusa mutanen gumma sun watse to saboda haka annabi ya ce a mai da gun juji a jefar da mushe a gun don ba a yi shi don Allah ba to ina farko da mai tambayan ranar ya ji amsar tambayarsa ko to watabrigan bainar muminina sun yi ne don raba kan muminai ba haɗa kai ba allazi ne salu na bi ba masu sallah ku ba shi ne suka yi neman su raba kansu bi salati da sallah na shashinsu su yi a masallacin wadi ranuna wai sadan suna kuma dako babban abin suna dakon suna dakon shugabansu liman harabar laha ga wanda ya ƙi Allah wa Rasulahu da mazansa min gablu tun gaba haka tun gaban ginin wawo shi ne shi ne abu amir da muka amfana wala halifuna wallahi su azarce su ce in arnamu ba mu nufin cutarwa ko kafirci ko raba kan musulmai ba ko dakata ma wani shugaban sai dai abin da muke nufi shine alhusna kyakkyawan abu muna niyan tausayi ne ga miskini in ana ruwa wanda a zo cikinsa muna neman mu yalwata musu addini to kaji yadda zai suke wala wa Allah ya shaddu ya saida innahum su lakazibu na ƙarya suke niyyar suke nan raba kan musulmi cutar da musulmi da kuma kafirci da babban abin kuma su jashi shugabansu wanda zai zo ya musu jagora a yaƙi Allah da annabi wallawa ya shaɗu Allah na sai da inda mulakazibu su ƙarya suke a cikin faɗinsu wakanu sun zama sadun nabiya sun tamba annabi an yusalle fi wai annabi ya yi sallah a cikinsa shi ne Allah ya ce la ta kumfi abadan har abada kar ka zauna a cikin wannan ka tsaya a cikin masallacin munafunci ne har abada annabi kansa an hana shi wasu ce suna ne albarkar to ba albarka suke ne ba shari suke nema fara sada aika jama'atan jama'a hadamu suka rusa shi wariku suka kona shi wajalu suka sanya makanau a matsayinsa ya zama juji tulka ana jefa aljiyahu mushe cinsa ba don allah ba ka ake duk abin da aka yi ba don allah ba to allah ba zai karba ba yanzu la masjidun masallaci kusursa da aka tushensa aka yi fandishinsa aka gina shi alattarwa kan tsoron Allah min a wani yau tun farkon ranar da ka zo tun da ka saka madina shi ne masallacin ba an yi shi ne dama don Allah ake sauraron kuma annabin Allah kuma ka zo kai sallah a cikinsa wani faɗin ya ce a gun annabi ya so masallan juma'a to yanzu wannan masallacin a haku shi ya fi dacewa an ta kuma fi katsa cikinsa ka rabu da wanda aka yi shi don raba kan musulmai fi rijalun a cikinsa akwai mazaje lansarawa yuhibbuna suna son an yi ta su tsarkaka wallahu Allah yuhibbul mutahhir yana son masu tsarkaka to kaji annabi sai aka umurne shi yayi sallah a masallacin ba ya bar su da masallacin su da munafici shikenan ayyu ai fasibahum Allah ya ba su lada in su yi sallah a masallacin ba an rawaito daga abu zai mata a cikin littafinsa daga sa'adu ɗan sa'idu annabi sallallahu alaihi wasallama daga waimiru ɗan sa'idu annabi sallallahu wasallama ya Allah ya zo ya ce me kuka yi kuke yi a masallacinku na Allah ya kyauta yabo gare ku ya ce akwai mazajen da suke so su tsarkaka Allah kuma yana son masu tsarkaka ku mutanen uba me a cikin kisan masallacinku suka ce to mukan biyar da mukan goge da hoge mu zo mu wanke da ruwa sannan mu yi alwala ya ce yawa to wannan shi ne haka wani barin kuma suka ce da mu da da wasu makwabtanmu ne yahudawa idan sun yi bayan gida sukan wanke to shi ne mun muka kwaikwaye su muka wanke duburanmu ba zaru ne rawato su annabi ya ce suka ce muna biyar da ruwa ne da duwatsu annabi ce to wannan aikin naku shi ne Allah yake yabonsa shi ne Allah yake yabonsa saboda haka Allah ce barin tambaye ka afa man usisa bunyanahu in tambaye ka afi man ussisa bunyanuhu yanzu masallacin da aka yi ginin aka yi tushen gininsa alatarwa kan tsoro min Allah na Allah kan tsoron Allah warwan da neman yardan Allah wannan masallacin hairun shi ya fi amko man ussisa da aka yi tushen bunyanuhu gininsa ala shafa kan gefen jurufin rami herin mai rushewa fanhara biyu ya rushe da wanda ya shiga cikinsa wanne ne ya fi al'ashanin na duniya ma yanzu wancan masallaci ne ya fi ko wanda aka yi shi aka yi tushen gininsa ba kan tsoron Allah ba aka yi bandishin ɗinsa a kan rami ramin kuma mai lebe kuma ya fada da wanda ya gina da shi fi ne da jahannama cikin wutar jahannama kaji masallaci ne amma Allah ya sifanta shi da shiga wutar jahannama har shi wannan ne ya fi ko wancan ne ya fi saboda haka wanda aka gina shi kan tsoron Allah shi ne masallacin ku ba wanda shi ne wanda zai kai ga ga aljanna wanda ya gina shi a gefen rami rami mai rusawa ya kuma rusa da wanda ya shiga cikinsa cikin wutan jahannama shi ne masallacin liraru wallahu allah la tilka umar ba shirya da mutane alfasiki na fasiki zalimina mutane a zalimai masu irin wannan aiki na munafunci Allah ba zai shirin da su ba ba a kaya da mu je la zalibu yamin wannan gini nasu allazi banau wanda suka gina shi na masallacin liraru to ba zai gusa ba su kansu ribatan ko kwanto ne fi kulubin a zuciyarsu su ma inda lokacin an bashi da za su shiga suna ko kwanto ne illa an takarda kulu har zuciyarsu ta yanyanke bayan ya mutu har su mutu wato suna kokonto sun shiga don sun san ba dan Allah suka yi ba wallahu alimin Allah masani ne da talikansa hakimin gwani cikin aikinsa Allah taimake mu daidai ba wani ne wa yana da yan uwansa yana zuwa ya ziyarce su su ba su ziyartarsa har ya yi niyan zai shi ma zai yi kamar nasu shi ma ya zo ziyartar nasu ya yi daidai muka ce ba daidai dinsa shi ne ya ta ziyartar su ya ta ziyartar su don wani ya gaya ma annabi haka ina da yan uwa ina sada zumunta da su amma su ba sun yanke mini annabi na dakatar annabi ya ce a kai ta yi in haka yadda ka faɗa kaman kana buɗa musu wato ƙasa ne mai kuna ba za ka rabu da masu mai taimako daga Allah ba kai Allah zai taimake ka ka yi ta yi kawai saboda ka yi ya yi ta ya yi ta yi Allah taimake mu
wani bukatarsa in ya biya masa sai ya azumi bayan da Allah ya amsa masa addu'ar ya zo yana azumi sai sha'awa wato sai sha'awa da gangan ya matsayin azumin sai ce wani ne wai ya yi bakance zai mene ya ba ya ba cewa Allah Allah ya amsa masa addu'a in Allah ya amsa masa addu'arsa zai yi azumi ya faɗi adadin azumi ko ya zo yana cikin wannan azumin sai sha'awa ya ɗebe shi sai ya karya azumin ya sha nisa sai ya ci gaba da bakancinsa ya so matin daga tushe sai mai tambaya ga shi assalamu alaikum ba ta malam shawara lafiya yace Allah shi ba ta malam matarsa ne ta saba yin al'ada kwana hudu sai da ya zo ya wuce har ya kai kwana sha biyar da ya wuce ba za ta iya yin wanka ta ci gaba da ibada kuma za a iya saduwa da ita
kwanan baya mun ba da amsan wannan tana aladan kwana nawa kwana hudu sai ya zo ya wuce har kwana goma sha biyar bai yanke ba to abinda yake dama a kwa- da da ya wuce kwana uku ne kawai za ta kara shi ke na zama istiyala sai ta yi wanka da jin ta yi sallah ta yi azumi duk abinda za ta yi su ta yi to amma a yanzu a kwana goma sha biyar din me za ta yi shi ne sai ta yi wanka sai ta ci gaba da sallah da kuma azuminta ya zama istihala ba ba zai ba bai taba wucewa kwana goma sha biyar ba Mhm. A- yi yi kwarai mana an ce ta sallah ka zai kusace ta
sai ce yana da aboki ne shi abokin idan ya ga zai saba wa Allah abokin ba zai hana shi ba ya halatta ya ci gaba da abokantaka da wannan bai kamata ba ya rabu da shi ai shaidani ne wanne wa yana da aboki amma abokin ya ga zai saba ma Allah bai hana shi ya kamata ya ci gaba da abokantaka da shi kada ya yi abokantaka da shi wannan shaidani ne Allah ya raba su da shi sai wani ya ce assalamu alaikum da fata malam zai sha ruwa lafiya ya ce Allah shiga fata malam menene hukuncin uban da yake cewa ɗansa ya gagare shi ya fi ƙarfinsa zai kai wa hukuma ta hukunta shi a addinin musulunci hakan ya yi daidai
ai ai daidai in ya fi ƙarfinsa kan shi ne ya sani sai ya kai ma hukuma wannan daidai ne ya kai ma hukuma ya faɗi laifukansa kuma su hukunta shi su suna da izinin ko ɗauri ko duka ko mene masa da izini amma shi bayi da izinin ya masa wani duka ya wuce ka'ida yi in ya sai a kama shi to sai sai ya kai ma hukuma Allah ya raba mu da irin wannan dan
sai ce Allah shiga ba su mana ya halatta mutum ya sake matarsa a wannan azumi idan ta yi masa abin da ba daidai ba eh ya halatta mutum ya sake matarsa a wannan azumi idan ta yi masa abin da ba
kowane wata in mata ta yi abin da ba daidai ba na shika in ba shikan garari ba za a yi ya sake ta bunda aka je kada ya sake ta shine tana cikin jini in tana cikin jini ba zai sake ta ba sai ta gama in ta gama sai ya sake ta Allah biya mana dukkan bukatunmu Allah biya bukatun dukkan musulmi
wannan yake assalamu alaikum da fata malam zai sha ruwa lafiya yace yana roƙon malam ya taimake shi da addu'a akan gobe in Allah ya kai musu da aure malam ya taimaka masa da addu'a da sauran yan uwa musulmai Allah ya ƙara albarka a wannan auren nasa to Allah sa albarka a ciki
na ƙarshe yace ya cika fom na aikin kwastam da yake addu'a yake roƙon addu'a a wajen malam da sauran yan uwa musulmai Allah ya ƙara Allah ya bashi Allah kuma in ya bashi ya sa mai umfani ne umfanin kuma umfanin musulunci to baka bukatu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu mutumin da ya asasa wannan masallaci don Allah Allah ya gafarta masa Allah ba shi ladansa cikakke don albarka na musulun sallallahu alaihi wasallam yau Allah ya gafata masa da iyayensa na albarka annabi ayatul kursi الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع له الا باسمه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه سماوات الارض ويعوده Allah kiyaye mu Allah tsare mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu Allah kiyaye musu da dubun da suke Allah tsare su da abin da zai cuce su Allah tsare su daga duk abin da zai tada hankalin su akwai abubuwa da suke afuwa a Najeriya da wanda suke afuwa a duniya yanzu Allah daga wannan bala'i Allah ka yi tausayin mu Allah ka yi mana lulufi a cikin harkokinmu duka ألم نشرع لك صدرك ووضعنا لك عنك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرجت Allah mana buɗi na alheri Allah buɗe mana ƙofofin biyan bukatunmu Allah ya rufa mana asiri Allah sauƙe mana al'amura Allah sauƙe mana rayuwa ‘ya'yan musulmi da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da rasa sana'a Allah ba su Allah ba su fahimta Allah ba su nasara don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mu damuwa ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da asara ka raba mu da kunci ka yalwata mu ka yalwata mana don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muke nema Allah sauke mana إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي غير فجر Allah mana albarka Allah albarkace mu Allah albarkace mu duk abin da muke nema Allah ya bamu ya albarka duk abin da Allah ya riga Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah ya albarkaci gidajenmu Allah ya albarkaci ƴaƴayenmu Allah ya albarkaci zuriyarmu don albarka da Qur'ani Allah ya jawo mana albarka kasanmu Allah ya mana albarka a garinmu Allah ya mana albarka a angoyinmu Allah ya mana albarka a gidajenmu Allah ya ba da albarka a hannayenmu don albarka annabi da بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت مرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقدمنا كما أمرتنا وأجبنا كما وعدتنا هذا الجلال والإكرام إنك لا تخلو الميعاد